والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تراغم وتقتله غما وتفرقه هما فرم للأولى وازدد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده غما من كرمت أنا وأنشدت لبعضهم يتي an bani nashida ko kasida an karantar da ni da wasu malamai suka ce gata nan بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر غير ختال وقالي بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر غير ختال وقالي ولم أر في ولم أر في الخطوب أشد وقعا وأصعب من مؤاداة الرجال وذقت مرارة الأشياء ضرا فما شيء أمر من السؤال yana cewa ni na jarraba mutane kalmar balautu an gane balautu ko ya ce na jarraba mutane lokaci bayan lokaci karni bayan karni mana zamanan ba'ada zamani zamanan ba'ada zamani ni dai iya jaraba da na mutane ni ban ga mutumin da yake khattal mayaudarin mutum munafuki wakali mai yawan surutu ya faɗa ya ce kaza kalmar khattal khattalin kafur al-khattalu al-mukhadi'u ko yawa al-mukhadi'u المنافق kisa ake cewa al-mukhatil munafiq kenan ni dai na jarabi mutane ban ga mutumin da yake wato wanda ya fi munafiki ba da da kuma mai yawan cewa da suka sannan ya ce walam walam ara ne ana ko walam ura ara ya kamata ya zama nan kuskure ne walam ara fil khutubi ashadd wa ashadd waqa'an wa as'ab min mu'adati rijali ولم أر في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال نبن أبو ما سجل ما الخطوب جميل الخطب abinda ake nufi al'amurul azim al'amari mai girma na tada hankali a shadda waƙan wanda yake da tsananin firgitarwa da tasiri wa as'aba kuma abin da ke da wahala min mu'adatin rijali irin gaba gaba da mazaji mutum ya zama mai kulla gaba wannan bai da daɗi a rayuwa yana fahana ka kai ɗalibi ne karkai wannan karkai dabi'a irin ta khattalin wa qali munafiki sannan karkai mu'adatin rijali don wannan shi ne a shaddul khutub wa zuktu mararatal ashiya'i turran ni fa na dandani tsacin abubuwa gaba daya kalmar turran tana nufin ajma eh larabawa suna cewa fa ajmu'u amrakum turran yani ajmu'u amrakum ajma' أو كلا وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال يشي بابا أبن لك من داشي أرأيوا إرن يوان تنبايا تنبايا تنا وهل دني wannan fata ne da tawadu ko ba ka bane a tambaye ka mu yanzu irin karatunmu na nan na wannan babu babu babu field of specialization yanzu a kasashen duniya da aka ci gaba malamin da yake malamin na hau ba a zo a yi mai tambaya akan hadisi malamin da an san field of specialization ɗinsa hadisi ne ba a zo a tambaye shi akan tafsiri amma mu yanzu komi ma malamin ka tambayansa kake ko ba ka bane wani ya tambaye ka li'irabi wani ya tambaye ka tafsiri wani ya tambaye ka ingancin hadisi wani ya tambaye ka matsalolin fikihu ya tambaye ka rabon gado ya tambaye ka matsalolin haila su ka can inda aka ci gaba kowa da inda ya kware to shi sa ɗalibin wannan ƙasar dole ya karanta komai a to yanzu za ka je ƙauye ne kana musu wazi wani wani ya aiko ma tambaya akan abin da ya shafi a a a a a matsalar aure ka ce kai da Allah ya mun afuwa wallahi ni malamin luga ne ni luga na karanta a jami'a arabic ne ko a zo a tambaye ka akan saboda kai malamin qur'ani ne ka iya tafsiri a zo a tambaye ka hadisi ka ce wallahi ai ma afuwa a daina maka tambaya akan tafsiri hadisi afwan zai yi to shi yasa komi ka karanta qur'ani iya dan abin da zaka iya yi kai wanda ka gagara ka ce zaka binciko hannu da ruwanka ko ina kenan to shine malamin ke cewa tambaya ba ta da dadi بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر غير فلم أر غير ختال وقالي ولم أر في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال وإياك أن تظن شرا بالمؤمنين كي دالبي كان يسنشي زتن شري مؤمني فإنه منشأ العداوة da Allah mala ka ji ka ji wata magana kai mu kai dalibi ka daina zaton sharri ga dan uwanka mumini ka ce ai wani kaza yake nufi ai ya dauke ni kaza ai abinda ba a gaya maka ba baka sani ba ka rinka daukan wannan kar kai wannan saboda me fa innahu man shaula adawati wannan shine farkon adawa da gaba duk wanda baya kyautata wa 'yan uwansa zato wanda yake ganin cewa 'yan uwansa suna mai kaza suna mai ganin kaza to ya ya bude mafarar gaba wala yahillu zalika li qawlihi alayhi salatu wassalam dhunubil mu'minina khairan da halatta ba saboda annabi ya ce ku kyautata zato ga mu'minai 'yan uwanku wa inna ma yansha'u zalika min khubusin niyya wallahi abin da yake faruwa anan ban samu damar bincika hadisin ba insha Allah abi ne bashin sa insha Allah ko akwai wanda nasu akwai takariri na'am ko akwai wanda ya san matsayin hadisin ingancin sa na'am yana nan dai cikin muktar hadis kam ni a can na karanto shi an san muktar hadis ko dama fihi ma fihi ma habba wa dabba komai akwai daman an ce malamin ma ba malamin hadisi ba ne kurin zuwa ya je ɗebo ya tattara sai kawo hadisin da na ƙarya ne sai ya jefa masa ya ce mu taba wani alayyi ƙwarai ko ya ce buhari ya fitar da shi ko babu a buharin allah ya masa rahama da abuwa wa inna ma ya shau dalika min khubsin niyyati wa su'i asarira an gane mummunan niyya mummunan niyya ita suke sa mutum ya rinka munan zato wa uwansa wasu isarira kuma yana da mummunar sirri zuciyarsa ba ta da kyau kenan shine so isarira Allah kiyaye Allah gyara mana asarira din kaman ismun ne lima yuktam sunan duk abin da ake boye shi za ga wani haka kawai yana ta fushi da mutane yana gaba da mutane da yawa to saboda zuciyarsa ba ta da kyau ba a masa komai ba ba a zage shi ba ba a ci mutuncinsa ba ba har kawai sai ga yana bakin ciki da mutane yana cikin damuwa kawai daga ya canja ma mu'amala kurin ya turke maka wannan yana da khubsun niyya wa su istarira in ka ganci kurin rashin karatu in mutum yana zuwa yana karatu irin wannan dole ya gyara ai Allah gyara mana kama kala abu tayyib abu tayyib al-mutanabbi ne yace إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد مهبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي إذا ساء إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم yayin da aikin mutum ya munana sa'ad zununuhu to insha Allah zakansa ma zai munana a nan abin da ake so matukar mutum bai da kyawawan ayyuka wannan wata magana ce mai tsada fa in ka ga mutum yana da mummunan zato to bai da kyakkyawan aiki a rayuwarsa kuma ka duba ka gani yau da gobe duk wanda yake da mummunan zuciya to wala za ga bai da kyakkyawan aiki kuma ko yana yin kyakkyawan aiki a zahiri to bai yi shi inda Allah ya ce ayi ba annabi ya ce ayi ko sallah yake ko azumi bai yi shi yanda aka ce ayi ba idza sa'a fi'lul mar'i sa'at sununuhu aikin ka yana baci to ko zatan ku zatan ka zai baci wa saddaqa ma ya taduhu min tawahumi sai ya riga gaskata abin da ya saba abinda zuciyarsa take masa wahayi zuciyarsa tana raya masa kaza kaza kaza ne kawai sai ta gaskata zuciyarsa kawai da zuciyarsa ta saito shi ta ce kaga wani fa wallahi makiyin ka ne kaga wani fa baya san ka kaga wani kaza ne wallahi kun sai ga mutum yana tafiya a haka ana samun mutane masu wannan kafir to na farko aikin sai lalace sai zuciyar ta lalace da ta lalace sai take masa umarni da mummunan abu sannan kuma ta masa umarnin sai yake gaskata ta shi fa ya yarda da zuciyarsa kai kawai ganin ka yake ka san ma me kake ba shi da a zuciya sai sai zuciyata ta ga mu ai na ji ai na san wani ne kaza ne wannan ilimi ya fi komai daɗi ilimi shine maganin duk wata cuta wallahi إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم نعم متاني دنك هادتي وعاد مهبيه بقول عداته وأصبح في ليل من شك مظلم وأصبح في ليل من الشك مظلم وعاد مهبيه wannan mutumin sai ga ya zo yana ta gaba da masoyansa bai sani ba saboda ka biya zuciyarka baka aiki da yaƙini ba wani masoyinka ne amma wallahi kana ta gaba da shi bi kauli idatihi saboda maganganun abokin gaban shi wani baya son wani masoyinka ne amma wani shedan sai ya zo ya nuna maka cewa wannan kuma makiyinka ne ai shine kauli idatihi din ko ka saurari magana daga bakin wani shi faɗin wancan ɗin ba shine igaya maka ba sai wani ya zo ya zuga kai ce ai wani wani ma kaza ne kawai sai sa kana kana gaba da masoyinka wallahi wani da kake kiyayya da shi masoyinka ne lamba daya amma kana fada da shi baka san yana son ka ba wannan kuma yana faruwa ko kamar yanzu misalin malamin ka yana karantar da kai yana tarbiyyantar da kai kullum kokari yake ya dora ka a daidai baya dora ka a sharri sai kawai wani ya zaga ya ce wallahi ba ban ga malam yana yawan ma kaza ba baya son ka ne ai wallahi za a iya gaya maka ce dan ko ce dan ya gaya ma wani ne yasa ta kura mun ne mutum ai ni ba ni kadai bane ɗaliban sa yau ya ce mun kaza gobe ya ce mun kaza wa a da muhibbihi bi qawli idatihi za ka yi gaba da masoyinka da zance ko ra'ayin abokin gabanka ko abokin gaban shi wa asbaha fi laylin min ash-shakki muzlimi sai mutum ya waye gari cikin duhu da daddare yana cikin shakka gashi cikin duhun dare gashi cikin cakka abu yayi wahala Allah kiyaye yace wa yushitu li ba'dihim tanaha anil qabih wala turid wala turiduhu wa man awlaytahu hasanan fariduhu ko fazidu ya kamata ko yawa ni na wani ba daidai ba satukfa min aduwika kulla kaidin إذا كان الأدو فإذا كاد الأدو فلا تكده تنحى عن القبيه ولا ترده kai ɗalibin ilimi ka nisanci dukkan mummunan aiki wala turitu karkan nufaci mummunan aiki duk inda ake shari kada kai ɗalibi ka je wannan fa in kuna so ku ɗauki ilimi da za ku amfanar da al'umma fa dole sai kun gyara zukatanku dan Allah yana kwashe albarkar ilimi din in babu gaskiya babu al- alheri a ciki wa mata aulaitahu wa man aulaitahu hasanan fazidhu duk wanda ka bashi ihsani ka masa mai kyau ka kara masa ko da daga baya ya bayyana cewa kaza ne aka kara masa wa man aulaitahu hasanan fazidhu wa man aulaitahu wa man a'taitahu yace ba da alheri kyakkyawan abu da zaka rinka yi wa mutane satukfa min aduwika kulla kaidin kyauta sadaka taimako yana tsare ka daga kaidin abokanan gaba la ilaha illallah taimaka mutane agaza mutane ka ba wa wani taimako ka agaza wani yana raba ka da sharrin abokanan gaba ko da wasu na nufin su karya ka Allah zai tsare ka saboda taimakon da kake idza kada al'adu fala takiduhu in abokin gaba yayi ga- yayi maka kaidi karka masa wani ya maka kaidi ya tona ma rami ya kifar da kai to kai ka kyale shi tanahha anil qabihi wala turiduhu wa man awlaytahu hasanan faziduhu satukfa min aduwika kulla kaidin idza kada al adu fala takiduhu to sai gobe sai mu tashi da al'akali saboda lokacin sallah yayi abinda muka shittu li ba'dhi تنحى عن القبيه ولا ترده ومن أوليته حسنا فزده ka nisanci mummunan abu kar ka bukaci mummunan abu duk wanda ka bashi wani abu mai kyau to ka kara masa تنحى عن القبيه ولا ترده ومن أوليته حسنا فزده ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده ستكفى من عدوك كل كيد za a isar maka a magance maka dukkan wani kaidi daga abokin gabanka idza kada al'adu fala takiduhu idan abokin gabanka yayi maka kaidi kai karka masa kaidi Allah ne ya sifanci da sifar innahu yakidu na kaidan wa akidu kaida تنهى عن القبيح ولا ترده ومن أوليته حسنا فزده ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده ذو العقل لا يسلم من جاهله يسومه ظلما وإعناتا ذو العقل لا يسلم من جاهل يسومه ظلما وإعناتا فليختر السلم على حربه فليختر السلم على حربه وليلزم الإنسات إنصاتا وليلزم الإنصات إنصاتا ذو العقل لا يسلم من جاهل tun mai hankali da zai taba kubuta daga jahili ba ko ba ga wani isumuhu zulman wa inata dole jahili zai zo ya ta taya ka ta hanyar zalunci kamar ya taya ka zai dora maka aiki mai nauyi an gane ko yauwa kuma da ta'annuti mutum tun da jahili ne kai ɗalibin ilimi yanzu ana magana ne akan ɗalibin ilimi tun da Allah ya baka ilimi dole kuma kai haƙuri da jahilai jahili zai zo ya ta ɗora maka abin da bai kamata ya ɗora maka ba ko dai zulman ko inatan ta ta'annuti inatan ana cewa anatahu kaman auqa'ahu wato fil anati kenan ya dora maka ko kuma ka ce dora maka abinda ba za ka iya ba a shai'ul ladhi la tastati'uhu sai ku haƙuri da wannan wal aqli la yaslamu min jahili yasumuhu zulman wa i'nata falyaktari silma ala harbihi mutum ya kokarin neman zaman lafiya akan fada ka nemi zaman lafiya akan me yawa akan fada waliyalzamin insata insata mutum ya lazamci shiru shi ya kuma alkhairi an gane ko yawwa abin da ya fi kyau maganin jahili kai shiru idan idza nataqa safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu can karatun mu na baya idza nataqa safihu fala tujibuhu asafi wal jahil in dai jahili ya magana karka bashi ansa فخير من إجابته السكوت abin da ya fi alkhairi wajen bashi an sa kai shiru فليلزم السلم على حربه وليلزم الإنصات إنصاتا يعني jahili yayi ihu shine insata sata ba fasata ba falyalzam insata kai mai hankali ka lazumci shiru insata yayin da shi jahili ya yi ƙara gani yani in sata in saha asaihatu ya yi ƙara ya hauka tunda kayan jahili ne mana kai ma ka biye shi da hayaniya ko ka ce in yi hayaniya zul aqli la yaslamu min jahili yasumuhu zulman wa inata mai hankali ba zai kubuta daga jahili ba jahili zai iya zuwa ya sa ka shi ne kalmar ya su mummunan zai sa ka ya jefa ka cikin wani abu ta hanyar zalunci wa inatan kuma ya ɗora maka abin da ba za ka iya ba laraba sukan ce inatan anatu ay awqa'atahu fi shay'in ko awqa'atahu fi ma la yastati'u ka jefa mutum cikin abin da ba zai iya ba فليلزم السلم على حربه وليلزم الإنصات إنساتا wannan ta alifu din nan da ya kawo kun gane wannan aliful ishba suke ce shi bai da amfani saboda kare da rikitar da kayan sata to su biyu ne a ba ruwanka da wannan alif din in sata ne yawa in sata ne eh shine mai lafiya fasulun filistifada wannan fasal yana magana akan neman fa'ida ko daman fa'ida muke nema da muke karatu wayan bagi an yakuna talibu li ilmi mustafidan fi kulli waqtin yana da kyau ya kamata dalibi ya zama mai neman fa'ida ko yaushe ko yaushe ka zama mai neman fa'ida hatta yahsul lahu al-fadl da wannan nema zaka samu falala wa tariqul istifadati hanyar kuma neman fa'ida an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun ya zama kana da tawadda ka koyaushe kai ta yawo da tawada to Allah ya hutar da kai kai ta yawo da biro kuskure ne a gurin malamai wai ɗalibin ilimi bai da biro ba biro ba alƙalami to kana cikin tafiya sai ka ji fa'ida ha dole ne kana da yar jota aljihu a rinka kamantawa ko wai don mu taimaki addini ne mu tsaya mu yi kafin mu mutu tunda Allah ya kawo mu muna dan jin ana faɗa ga yadda ya kamata a yi mu dan jarraba mu yi mu mutu mu bar gado wasu su dora yawa dole ya zama kana da mihbara tawada to yanzu sai mu ce kana da kalam kenan hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaid har sai ya rinka rubuta abin da ya ji na fa'idoji fakar kila an faɗa cewa man hafiza farra duk wanda yake haddace abu kawai shi ba zai rubuta ba sai dai haddace kawai to wannan abun fa zai gudu wata rana dan da yawa an haddace abubuwa sun bata wa man kataba shay'an qarra wanda kai rubuta wani abu wannan abun sai ya tabbata azinna laka ya atik aina a wata riwaya suka ce ma hufiza farra wa ma kutiba qarra ko ma kutiba qarra wa ma hufiza farra وقيل أنشي العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال kaji ilimi ilimi shine abin da ake daukar sa daga bakin mazaje an gane ko ar-rijalul kamilin kenan lianna mu yahfazuna asana ma yasma'un suna haddace su kiyaye mafi kyawun abin da suke ji wa yaquluna asana ma yahfazun kuma in sun zo faɗa su faɗi mafi kyan abin da suka haddace وسمعت الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختاري ناجون مالمي ينا شيوا قال هلال بن يسار هلال بن يسار هنا شوى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صحابي كنكو ناقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي هنا شوى أصحابنسا شيئا من العلم هنا ذا مسونا من العلم والحكمة السنة فقلت يا رسول الله أعد لي سنة يا من ذا الله كميمي تامو وانا شين أعد لي كلمة أعد أنا نفن كرر دقا إعادة لي أعد لي ما قلت لهم ميمي تامو أبن دقا ذا مسو فقال لي sai ya ce da ni hal ma aka mihbara yaya akwai tawada a wajenka tun da kai dalibin ilimi ne kana son fa'ida akwai tawada fa qultu ma ma'i mihbara sai ce ban da tawada fa qala ya hilal sai ce ya hilal la tufariq la menene la wani kuskure ne la tufariq la tufariq al mihbara ka daina rabuwa da menene da tawada فإن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة أقول الخير أكن تودا لكم وقت للسير كده تودا هارك دوا كياما ووسع أمانة حديثنا بقاتل أبن شكاشكو إن شاء الله كنا تبين أباشا حديث إن شاء الله دزامو بيوس لقواسين قومو ووسع الصدر أش... منين نينا ويا بوجي الشهر الحسام ني الشهير ال... الشهير حسام الدين كو ابنه ياي وصية ودنسا بسونا شمس الدين yace an ya fada kulla yawmin shay'an yasiran ya kai dana kullun ka rinka haddace wani abu kadan min al-ilmi na ilmi wal hikima da hikima hikima akan fassara ta da hikima ko sunna magana ganu masu kyau na mutane hikima ne an gane ko fa inna wa an qaribin yakunu kaseeran yana cikin hikimomi da malamai suke cewa dukkan wani abu da yake karyewa dukkan wani abu da zai iya zuwa ikari za a iya tada shi amma wa mali kanati addini قناة الدين الكسر جبران duk abu na addini idan ya zo ya karye mutuncin addini in ya karye to ba a ta da shi dole ya tafi a haka din an karya shi in ka bari mutuncin ka na addini ya riga ya zube shi kenan an gane ko yawwa to irin waɗannan maganganu a rinka kiyaye su suna da amfani fa inna wa an qaribin koda kadan ne an qaribin yakunu kasiran nan gaba kadan zai zama mai yawa wa shara isam bin yusuf qalaman bi dinarin isam ibn yusuf ya sayi alkalami da dinari guda li yaktuba ma sami'ahu fil hali dan ya rubuta abin da ya ji a take wato ana faɗin fa'ida ne shi kuma bai da biro kudin sai cire dinari guda a lokacin ya sai biro ɗaya dinari guda kamar yanzu misali an faɗi wata fa'ida kana so ka rubuta kafin ta kubuce ina biro ba biro sai ga wani yana sayarwa sai wani ya gani kana wahala akan biro sai ce dubu biyar ne biro da ya ce dubu biyar ne sai ka zare dubu biyar ka sai biran dan ka rubuta wannan fa'idar shi sa malam suka yi ilimin suka yi ta mana rubutu ai yanzu rubutun su ma ban ma gama karancewa ba mu yanzu karatun ma ban gama balanta mu rubuta فالعمر قصير والعلم كثير rayuwa gajeriya ce kuma ilimin yana da yawa yan uwana ko rayuwa gajeriya ce amma ilimi da yawa fa yanbaghi Allah yudayya al-awqata was-sa'at ya kamata bai kamata wato a wulakantar da a tozartar da lokuta da awanni ba wa yaktalima al-layali wal khalawat wajibi ne ɗalibin ilimi ya amfana da dare da rai shine layali jam'u layli wal khalawat jam'i ne na khalwa gurin da duk yake keɓanta zaman shiru kai amfani kar ka zauna shiru baka komai karatu ba su duba littafi dan bude koya ko a daki kake kwance kafin kai bacci in kai baccin bai zo ba daman a ka akwai littafai ta gefe dan miƙa kana dan duba wani littafi baccin ya dauke kai ya faɗi littafin yafi akan ka zauna kana ta tunanin je ka dawo rawan jini ya zo ya hauka an yahya bin mu'adin ar-razi annahu ya ibn mu'adh razi yana cewa al-lailu tawil fala tuqassirhu bi manamika dare yana da tsawo karka rage karka takaita dare da bacci ma'ana karka rage yawansa ka san muna rage yawan dare tsawo ne da shi amma muna gajarta shi ne da bacci saboda in muka kwanta mu ta bacci sai mu ga yayi kaɗan amma da za ka kama aiki za ka ga amfanin dare allailu tawilun fala tuqassirhu bi manamika kaga wannan kullu ha hikam ko wan naharu mudiyun fala tukaddirhu bi athamika rana kuma yini mai tafiya ne karka lalata yini da zunubanka yini tafiya yake yanzu ka duba fa dare fa tun da sallar isha ga karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ko ko ɗaya ɗaya to kaji ko biyu uku hudu har biyar yanzu awa nawa awa tara awa tara malam kafin ka zo sallar asuba awa tara yanzu ba za ka iya ka ware awa biyar kai bacci ba in mutum kwanta awa biyar yana malam ana zabga bacci a kasar nan ban sani ko za a gane awa biyar fa amma yanzu akwai wanda zai zo yana kan gado awa taran nan wallahi bai juya ba ba ku gane lissafin ba na ce an gama isha'i takwas ko misali bakwai da kwata ma an gama isha'i yanzu amma kaddara za ka ci tuwo za ka ci waye za ka yi wa kaddara mai kwanciya da wuri tara goma sha ɗaya sha biyu awa hudu sha biyu ma fa kayi awa hudu a kwance ɗaya biyu uku hudu kadira haka je biyar awa tara ga wanda yake zuwa sallah su bayi mai kenan yanzu dan Allah kar maka Allah ba za mutum ba zai iya daurewa ya wafci ko da awa biyu ne a ciki bai ta muraja'ar karatu da ilimi karatu kai sallah da daddare ka ware minti talatin kai sallah misali in kai dalibin ilimi ne tunda ba za ka zo ka shagaltu da tsawaita sallah kuma kana da littattafai a gaban ka za ka karanta ba Abdullahi dan Abbas ya ce yin karatun shi ya fi sallah kai sallolin ka yan nafilfin ka minti talatin ko awa daya ka buɗe littafi ka ta bincike in rubutu za ka yi ko za ka rubuta wani abu ba za ka iya ba fallailu tawil fala tuqassirhu bi manamika wan naharu mudi'un mai tafiya ne ko ko mudi'un ne mai tafiya mudi'un mai haske ne fala tukaddirhu bi asamika karka lalata shi da zunubai wa yanbaghi an yaktani mashiyukha wajibi ne yana da kyau dalibi ya amfani da malamansa an gane ku yawwa ku nemi malamai ku amfana da su wa yastafi da minhum ku nemi fa'ida da malaman ku wa laysa kullu ma fata yudraku ba fa duk abin da ya kubuce ne ake samu ba wani abin ya kubuce ya kubuce wallahi kama kala ustaduna shaykhul islam rahimahullahu ta'ala kamar yadda malamin mu yake faɗa wani ne shekul islam kan min shekin kabirin a daraktuhu nawa ne cikin malamai da tawa tsofaffi manya na riske su wa mas takhbartuhu kuma amma ban nemi labari ba ban nemi karatu ba a wajen su wa aqulu ala hada alfauti munshi'an sai ina cewa a wannan abin da ya kubuce mu kamar sai yana yin wato yana waka saboda abin da ya kuma ce ya zauna da manyan malamai shekin kabirin a daraktuhu wa masu kabartuhu na zauna da malamai da yawa amma ban nemi ilimi a wajen su ba wa aqulu ala hadha al-fawt munshi'an ina fada dangane da wannan wato fawt abin da ya kuma ce mun ina mai waka ina cewa hadha al-bayt ina fadin wannan kun gane magana kuwa mana kan min shekin kabirin a daraktuhu masu kabartuhu zancen ya kare malamai da yawa na haɗu da su amma ban amfana da su ba ina faɗa muku yanzu akan wannan abin da ya kubuce mun ina mai waka ina cewa lahfi ala fauti talaqi lahfa ma kullu ma fata wa yafna yulfa yulqa ne ko nina wa yulfa to shikenan wannan kalmar lahfi kalma ce da ake faɗa cewa kamar nayi hasara an gane ko kamar ka ce hasarati hasarata ala fauti talaqi lafa a bisa wato kubuce min da yayi haduwana da malamai abubuwa da suka kubuce min na alkhairi la ba na yi hasara ba karamin hasara wannan kukan hasara yace ma kullu ma fata wa yafna yulqa ba dukkan abin da ya kubuce ne kuma ya kare ake zo a same shi ba ko yulfa ake zo a tare da shi ba lafi ala fauti talaqi lafa ma kullu ma fata wa yafna yulqa قال علي كرم الله وجهه kun ga dama an ci gyaran sako wannan kuskure ne faɗin karram Allah wajahu yawa dan nan in shi'a ne suke faɗa dan su ci mutuncin sauran sahabbai yawa wai shi Allah ya girma fuskar sa wai bai yi sujada ga gunki ba sauran sun yi sujada ga gunki idza kunta fi amrin fa kun fihi in ji aliyu in dai kana cikin wani lamari to ka zama kana cikin sa duk abin da kai da zaka yi to ka yi shi da gaske kar kai sakaci kai kana kai dalibin ilimi kai ba dalibi ba kai ba jahili ba wa kafa bil iradi an ilmi llahi wato khizyan wa khasara aliyu yace ya ishi wato kaucewa ilimin ubangiji tabaraka ta'ala tabewa da hasara iya hasara ga wanda ya tabewa ilimin Allah da ilimin manzon Allah wasta'in billahi minhu laylan wa naharan ka nemi Allah ya tsare ka da kaucewa neman ilimi kullun ka rinka addu'a Allah raba ka da kaucewa neman ilimi ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة في طلب العلم واجبين طالب العلم يقوقري يدوكي مشقة وعلا والمذلة دا كسكنشي دول ne zaka iya gamuwa da kaskanci fi talabul ilmi a neman karatu fa inna la budda lahu min at-tamalluq lil ustadi wa shuraka'i wa ghayrihim lil istifada minhum ya makale wa malami ya kasance kullun tare da shi ga malaminsa da kuma abokane wa shuraka wa ghairihim da wasu su lil sifadati minhum da ya fa'idantu da su kila an fada cewa al ilmu izun la ya la dhulla fihi shi ilimi fa daukaka ne babu kaskanci a ciki amma wala yudraku illa bi dhullin la izza fihi wala yudraku illa bi dhullin la me eh la izza fihi ba a samun ilimi sai an kankan da kai kankan da kan da ba a nuna izza a ciki kun fahimta ba a samun ilimi dole sai ka kankan da kanka karka ji kana da izza duk wanda ya ji yana da izza wa malamin sa bai karatu ba gashi kana ganin abu baka san shi ba kai ka tambaya ko kan kai ya ma za a ce ma kai tambayi wannan abun kai gaskiya ba za ka yi ba ina fata ana fahimta wa qala al-qa'il yace ara laka nafsan tashhi an tu'izzaha wa lasta tanalu al-izza hatta tuzillaha ara laka nafsan tashhi an tu'izzaha ni na ga kamar bawan Allah kana da rai da kana sha'awar ka ɗaukaka ranka ko falasta tanalu al-izza hatta tuzillaha to ba za ka samu ɗaukaka ba sai ka kankan da ranka dole ne ka yi haƙuri da wulaƙanci ka yi haƙuri da ɓacin rai ka yi haƙuri da wannan shine zai sa ka samu ɗaukaka a ra'alaka nafsan tashahi an tu'id zaha falasta tanalul izza hatta tuzillaha ni na ga kana da wani rai kana so ka ɗaukaka ranka amma wallahi ba za ka samu ɗaukaka ba sai ka kankan da kanka kun bayanci wannan alati ta'allumi wannan fasali yana magana akan taka tsantsan tsantseni shine alwara ana so mutu ɗalibin ilimi ya zama mai tsantseni Allah ya azurta mu da tsantseni rawa ba'dhum hadithan fi hadha al-bab an rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu hadisi daga annabi akan wannan cewa hadisin ya tare ila al-bahs ko da mu dole sai mun binciko tun da ka'idan mu duk hadisin da muka kawo anan sai mun tabbatar da ingancin sa tukunna man lam yatawarra fi ta'allumihi duk wanda baya takazanzan a wajen neman ilimi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi salasati ashiya Allah sai ya jarrabe shi da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku imma yumitatu imma an yumi menene yumitahu fi shababihi ko Allah ya kashe shi yana cikin samartaka tunda ba ka da tsantsini kana tsakiyar samartakan ka sai ka mutu tunda ba a so wai mutum ya mutu yana saurayi kaga an gama da kai kenan rashin rashin takatsantsan a karatu zai saka mutu kana yaro wal hadisi ya taji ila bas aw yuqiahu fi satiq ko kuma Allah madaukakin sarki ya jefa shi a ƙauye cikin jahilai shine rasatik abu na biyu kenan ko dai ya mutu yana matashi bai ma gama samun karatun ba ko ya jefa shi cikin arrasatiq shine zaman ƙauye cikin jahilai aw yabtaliyahu bi khidmati sultani ko Allah ya jarabe shi ya zama bafaji na'am غير sai ko anaka ko wani littafi ne ok tai to alhamdulillah to me yace bayan ya ce da sahi غير صحيح ko eh to mu takarijin namu ai ba irin wannan muke so ba to amma dai ya ce ka ta mana غير صحيح ya kamata mu gan wayar ruwaito shi da wayar sauransu kenan iya cikin illa a gurin waɗannan mutum da ya zama babaje shi gaba ɗaya rayuwarsa hidimar wani yake yi sai ya kuri ba Allah mana mai kyau hadisin da'if kenan ghairu sahih lam yasai daga jima wa ma ma kana talibul ilmi aura duk lokacin da ɗalibin ilimi ya zama mai tsantsini ka san mai tsantsini karka zama mai kwaɗayi karka zama mai sa ido akan abin hannun mutane karka zama mai neman ka je kai karatun don mutane su baka wani abu ko a dinka kiranka ana abin nan sauransu yanzu ana ba da labari akwai wasu waɗanda sun samu ilimi sun samu karatu musamman karatun qur'ani sai mutum ya je gidan wani gwamna cikin gwamnonin mu na arewa sai ce zai je shan ruwa an gayyace shi zai je shan ruwa sai je ta karatu ita addu'o'i irin ta karatu in an gama ba shi kullun sa aikin sa kenan wallahi tallahi malam ni wani ne ya gayyace ni gidan wani gwamna ya gayyace ni cewa da Allah karam kallah a zo abin nan nace to na zo ne miki ce aka zo mana ai ana zuwa na ce kamar yaya ya ce ai malamai sukan zo in ƙur'ani kake da shi sai ka zo ka yi wa gwamna tilawa ya ji daɗin karatu wani ma ya zo ma gwamna ya ji daɗin karatun sai ya ce da Allah akwai set ne akwai set ɗin ƙur'ani ne ce abin nan wani kuma matar gwamna ta ji daɗin karatunsa abin nan wani kuma ya zo ya yi addu'o'i gwamna ya shiga taitayinsa ya yi addu'o'i gwamna ya ji daɗi wani ya tashi da dubu ɗari biyu wani an bashi dubu ɗari kaza abin nan kuma ana sa a ɗanyi nasiha ma da sauransu nace to ajin da kuna da masu zuwa ka gani ba sai na je bayi ba ba ba ba bukatar na je to abin da nake son ce da ku shi ilimin ma ana sai da shi akwai wanda zai amfani da shi malam ne akar maka Allah ne sai je shiga guri dan ayi abubuwa a bashi a kullu a bashi Allah ka tsare mu da wannan ya Allah ya Allah ya Allah kada ka samu nemi ilimi dan wannan shi yasa dole sai kai wara da taka tsantsan taka tsantsan akwai wani malami ne shi ma aka dauke shi aka biya mai kudin hajji da abin da sauransu sun za a je umra da komai da sauransu shi wai gwamna yana taka tsantsan ne kullum sai kira malami sai biya musu kudin umra da shi da iyalin da shi da iyalin gwamna sai su tafi to wai shi tunda malami ne akaram kallah tunda ka iya larabci larabawan da sai ka larabci sai su tafi da matar gwamna shi yake rike mata jaka da shi za a je a sayayya in za a tafi jidda da shi wallahi tallahi kuma malami mun wannan mun ganshi ba ɗaya ba biyu ba in za ta shiga sayan gwal da ita za a tafi da gemu su da komai a gama kuma a sallame shi kaga wannan karatun nasu yayi amfani shi ta wata hanyar da bata dace ba kai baka tsaya kai tafsirin qur'ani a garin ku ba baka tsaya ka kai sallar tahajjudi wa mutanen ka ba baka sallar tarawih ba ka je ka bi wannan saboda neman duniya Allah ya kiyaye mu dai fitina ce fa ba wanda ya wuce ta sai dai Allah ya tsare yawa Allah ya tsare to daidai kun ɗaliban ilimi akwai wanda suke da wannan za ga sun fara tashi suna karatu amma sai ga sun fara shiga hannun masu kuɗi suna wajiga su wannan ya ka yi kaza da kai wannan ya sa kai kaza wannan kuma gani yake shi matsayi ne wallahi ba haka bane wallahi gwanda mutanen nan su rinka jin tsoron su taba ka yafi maka ka kwana da yunwa wallahi shi kuma alkhairi a dafa kasa a gidanka a cikin ana dafa kasa wallahi shi kuma alkhairi ka fito da izzaka a gurin mutane kana iya bude baki ka gaya musu gaskiya amma sun ɗebo kama ma sun ɗauka ka baka ka an baka kaci ka danne kana da wani bakin da zaka ce musu wani abu wallahi baka isa ba Allah ya kiyaye kana ilmuhu anfa malam yace duk dalibin ilimi da ya zama mai takatsantsan to za ga ilimin sa yafi amfani su kansu masu saurare sai sun fi girmama ka saboda sun san kana kamanta abin da kake faɗa wa ta'allumu lahu aisar kuma ilimin neman ilimin zai zama sauki gare shi wa fawaiduhu aksar fa'idoji zai ta samu masu yawa wa min alwara'il kamili yana daga cikin wato wato cikakken takatsantsan an yahtariza an shibai wa kasaratin naumi tofa nan fa an shigo kuma gona yana daga cikin tsananin takatsantsan ɗalibi ya daina yawan ƙoshi kaji wani ya ce ta ka nisanci shi ne a tariza wato an shiba ka daina yawan koshi kullum sai ka koshi a ka rinka dan azumi litinin alhamis kaga ai baka koshi kullum ba sannan abinci kuma iya dan abin da aka samu a takaita kar ka zauna ka sa abinci sai ka sai ka ji sai ka ji kamar za a tura ka a wheelbarrow wa kasratin naumi kuma dalibi ya nisanci yawan bacci duk dalibin da yake so ya albarka ya daina yawan bacci kuma ka duba ka gani duk mai yawan bacci to wallahi zaka ga bai- babu albarka a tattare da lamarin shi kuma ko na duniya ne ku sani da yawa ku fahimci wannan da kyau in ka san kana da yawan bacci kana ganin wani abun morewa ne to ya kamata ka sani ka yi wa time ɗinka time table ka tsara wa kasaratil kalami fi ma la yanfa'u yawan surutu akan abin da bai da amfani bai dace da dalibi ba wa an yataharraza an akali ta'ami suqi bari ku sha mamaki yau to yan kasuwa dalibin ilimi ka ji ko ya daina cin abincin kasuwa ya aka yi ne kai insha Allah dalibin ilimi ya daina cin abincin kasuwa a a kaza ka san gama kaji sai ce in amkana in dai da hali ya daina cin abincin kasuwa ya anna ta'ama suqi aqrabu lin najasa saboda abincin kasuwa kusa yake da najasa saboda ma- wai malamai su sharhi suka ce saboda masu sai da abincin kasuwa suna da kazanta ƙura ne datti ne wani ya yi fitsari warin fitsarin nan ya zo ya buga duka kai ku ɗalibin ilimi da ake so ka zama mai tsafta ya za ka zo ka ci abin da yake alaƙa da najasa wal khiyana sannan abincin kasuwa yana kusa da ha'inci yawanci masu abincin kasuwa suna ha'inci to wai ba wai fa kai kai ha'incin ba ka ci abincin da aka yi ha'inci ma a cikinsa a matsayin kan dalibin ilimi bai kamata ba kai ba aka ha'inta kar ka je ka ci abincin da yake akwai ha'inci wa abadu an zikirillah kuma abincin kasuwa zaka ga masu abincin ba su ambaton Allah wa aqrabu ila al-ghaflati abincin kasuwa kusa yake da gafala an gane ko ma- gafalallu ne yawanci suke sai da shi rafkanannu sannan kuma yace wali anna absar al-fuqara'i yace idanun talakawa ta kawo alaihi yana fadawa kan abincin kasuwa kai ko malami kai da ake so ka taimaki talakawa ka agaza musu abincin kasuwa talakawa za su gani wala ya kadiruna ala shira'i minhu kuma ba za su iya siya ba fa ya ta'azzauna suna cutuwa talaka zai zo ya ga an hada abinci a kasuwa amma ina ya fi karfinsa to yanzu kai kana matsayin ɗalibin ilimi mai karatu kai kuma ka je ka sa kuɗi ka sayo abincin da ya fi karfin talaka ku daina cin abincin kasuwa sai ka sai dan ko bizalika ka tazhabu barakatuhu malai yace da wannan albarkar abincin kasuwan yake tafiya kuna gane bambancin lokacin sa da namu ko muka yanzu wani abu sai dai a karanta shi kurum yace hukiya an hakaito anna shekha al-imam al-jalil muhammad ibn al-fadl rahimahullahu ta'ala wannan babban malami kana fi hali ta'allumihi a lokacin da yake neman ilimi la ya akulu min ta'ami suqi baya yadda ya ci abincin kasuwa tsire da aka gasa a kasuwa baya yadda ya ci shinkafa da wake ta kasuwa baya ci to saboda lokaci za mu dakata ana wani sati insha Allah sai mu dora mu ji
abincin da yake a kasuwa ake sai da shi ba ya sai shi kawo shi fa kana abubu yaskuru furus furustafi kuma babansa wato yana zama ne a ƙauye shi ne a rustak a ƙauye kuma cikin mutane waɗanda suke jahilai za su da karatu sosai wa yuhayyi lahu ta'amahu yana shirya wa mahaifinsa abinci wa yadkhulu ilayhi yawm al-jum'a kuma yana zuwa gurin babansa gaishe shi ranar juma'a fara'a fi baiti ibnihi kullu suqi afwan shi baban kai shi baban yana kawo ziyara ko sai shi ya zo ya ga a ɗaki a gidan ɗansa sai ya ga gurasa kuma gurasa irin ta kasuwa fara'a fi baiti ibnihi fi baiti ibnihi kullu suqi yawman wata ran sai ya ga gurasa irin ta mu ta ta kasuwa falam yukallimu bi masa magana ba sahiban alai saboda yana fushi da shi ya fushi da shi dai da yaran nan muna sa kasuwa ya ba ta kuma yanzu ina ma ki shi ina ma na ka samu guda kun dole sai a kasuwa ya ita fada sahiban alai fatan ya gulhu dan sa sai ba shi izini kai hakuri ya babana kai hakuri wa qala ce la mashtaraituhu wa lam arda bihi ni ba sayan sa mai ba kuma ni ban yarda da gurafa kasuwa ba kai ka san rayuwa ba ruwa ne da abincin kasuwa shi ya san ko walakin ahdarahu shariki abokin harka ta ne abokina sai ya kawo min wannan ya kawo min irin abokin sai ya kawo masa فقال له أبو سيرة بن سيشي لو كنت تحتاط وتتورع عن مثله لم يشتر شريكك على ذلك أيضا تحتاط كان تسيعه وتتورع كما كان تنسيه تحتاط شنو تسيعه وتتورع كما كان بتنسيه عن مثله أئر وانا أبنت مكاسوة lam yastari sharikuka ai da abokin naka bai yi da samu karfin rai shi ne al-isra wato karfin gwiwa bai samu karfin gwiwa ya kawo maka ba bai samu jarumtar da zai kawo maka ba ba daidai ba ne wannan ya za a kawo abincin kasuwa gidanka kana ɗalibi ilimi ne karanta wa haka za ka nuna tawarra'un malam yace haka suka kasance suna ne suna tawarru'i to amma wannan kaga wannan gabar wannan kuma malam ba aya bane ba hadisi bane to bayani ne na malamai kuma shine littafin fahimtar sani yau an kaga dama ka dauka ka jarraba in kuma kuma da ajiye masa baka saba wa Allah ba kuma babu dalili akan wannan ina fata ana fahimta yawwa amma su a lokacin su ne suna ganin kamar abincin kasuwar gashi sai da a wannan lokacin suka zo kan abin ba ba a cewa kuma wannan ya ce yi mutum bai da aure yadda zai taɓa yiwa ba to ba ma dole ba ne mai auren da mara auren ma dai amma dai su in ɗin sa ne falzalika wufiqu lil ilmi saboda wannan abin da suke Allah musu dace da samun ilimi kuma kuma za ku yi mamaki ko yanzu din ma ka duba ka gani mutum ya zauna a kasuwa yana cin abinci da baki wannan karamci ne ba kiwa bace ni na sa akwai mutanen da wallahi ba su cin abincin kasuwa ba ma wai malamai bane sai dai a kawo musu abinci su daga gida a dafa a kawo su shiga cikin dan shagon su
idanun talakawa yana kan abincin kasuwa wala ya fi nuna ana kira ilimin kuma ba za su samu iko na siya ba kuma to amma su a lokacin su ne wai suna ganin kamar abincin kasuwar gashi sai da a wannan lokacin suka zo kan abin ma ba a cewa kuma tafi ba wannan ya ce yi mutum bai da aure da zai taɓa yiwa ba sai ba ma dole ba ne mai auren da mara auren ma dai amma dai su ɗin ɗin sa ne فلذلك وفقوا للعلم saboda wannan abin da suke Allah musu dace da samun ilimi kuma kuma na ku mamaki ko yanzu din ma ka duba ka gani mutum ya zauna a kasuwa yana cin abinci hu da baki wannan karanci ne ba kiwa bace ni na sa akwai mutanen da wallahi ba su abincin kasuwa ba ma wai malamai bane sai dai a kawo musu abincin su daga gida a dafa a kawo su shiga cikin dan shago sai kalama yasriqu umraka umraka duk wanda yake yawan surutu kana zama da shi yana sace maka rayuwarka ne to zai ya cinye ma lokacin ka iska yana jiyar da kai maganar banza ya yi bayyi wa aukataka kuma yana bata maka lokacin ka sai zan maka da da ne da lokacin ka wa min alwara'i an yasuru da ahlal fasadi wal ma'asi والتعطيل yana daga cikin gantsoni ga ɗalibin ilimi ya kiyaye ya nisanci masu fasadi da masu sabon Allah da kuma masu barna shi ne ahlul ta'tili wadanda suke lalata abubuwa المفسدين العاصين الباطلين المضيعين أعمارهم فيما لا يهمني ويجاور الصلحاء كي مقوتا كم تكا بصالحا باي دجنجوار فإن المجاورة mu'asiratun la wahala makotaka fa tana da tasiri ba makawa sun yadda ku dole makocinka in na arziki ya kamata ka ga alamar arziki in ko makocin banza ka zama- ka zauna da shi to dole sai ko baka shafa ba yayin kusa ta shafa wa an yaji lisa mustaqbil al-qiblati kuma ana son dalibi kullum ya zama to mai yawan fuskanta al-qibla wa yakuna mustannan bi sunnati nabi eh eh sallallahu alaihi wasallam ya zama to mai kokarin bin sunnar annabi kaji ba dalibin arziki da yake so ya samu karatu ya zama yana bin sunna karka zama kana yaki da annabi ko kana yaki da sunnar manzo Allah wa yatsamina du'a ahlul khairi kuma dalibin ilimi da yake so ya zama malami nan gaba ya rinka rubutar da ganimantar wato addu'ar ma'abuta alheri wa yahtariza an du'a'il mujrimin mazlumin kuma ya nisanci addu'ar waɗanda aka zalunta ka nemi addu'ar bayan Allah ka ce su rinka yana addu'a Allah samu albarka da ikhlasi cikin ilimin ka kuma ka nisanci addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi ya maka addu'a to wallahi kana da matsala za ka nemi tsari akan wannan sai ku hakuri babu lokaci sai wani sati insha Allah ta'ala a abinda muka faɗa mu Allah ba mu lada wannan muka rike su lawa malakum kun sani cewa mun al-mu'allif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa kuciya an hakaito in san da an ce hakaito wa dai to zai iya gashi gashi amma rajulan ne kharaja fi talabin ilmi lil ghurba wasu mutane guda biyu sun tafi neman ilimi a wani gari mai bakon gari shine al-ghurba bakon gari da kana sharikan fil ilmi kuma dama abokanan juna ne wajen neman karatu فرجع بعد منين بعد سنين الى بلدهما sai bayan shekaru suka dawo garin su faqad faqaha ahaduhuma ɗayan su ya zama malami ya fahimci fiqh mana sara ahaduhuma faqihan ke amma wa lam yas kuhi akharu ko ku yafqahu wa lam yafqahu al-akhar wancan na ce faƙuha saboda ya kashi faƙuha ne kuma ku faƙuha ku yawwa in ka ce faƙuha sai ka ce walam yafqahi in ka ce faƙuha sai ka ce walam yafquha al'akar ɗayan kuma bai samu ilimi ba ta'ammala fuqaha'ul baldati sai malaman wannan gari da suka dawo sai suka lura wa sa'alu an halihima suka tambayi halin su su waɗannan ɗalibai suka fi neman karatu wa takarari hima da yawan maimaita karatunsu kowa aka tambaya yaya kake maimaita karatu da darasi zuwa kake ka ɗauka ka ajiye sai wani sati ko sai lokacin karatu ka ɗebo ko ka in ka ɗauka kana zuwa gida ka ɗan yi muraja kula da wannan gababban kayan ku ne nan wa takarari hima da su hima da irin zaman ma da suke yi a wajen karatun yawwa wa ukhbiru aka ba wa malaman nan labari wato wanda suke tambaya akan waɗannan anna julisa alladhi tafaqqaha fi wal tikrari kana mustaqbila al-qiblati al-qibla aka ce gaskiya wancan wanda ya zama malamin shi an bincika hatta zamansa a wajen karatu gurin malaminsa to yana kokari ne ya fuskanci alƙibla alƙibla yake kallo ba da mene ne mustaqbil alƙibla mustaqbil alƙibla ko wal misr alladhi hasala al-ilma fihi kuma yana fuskantar garin da kuma wato yake neman ilimi a ciki ma'ana dai hankalinsa yana kan garin والآخر دين كما كان مستدبر القبلة إن أجل فرطم القبلة يجب أن يبقى كله ووجهه إلى غير المصر وما قال سي فسكة تبدأ فسكة سماء ودنجري اتفق العلماء والفقهاء ما لم يسك اتفاقي لما لم يسك على أن الفقيه فقها فقها ببركة استقبال القبلة wannan malamin ɗaya yaron da ya zama mai ilimi ya samu ilimin nan ne da albarkar kallon al'ibla tun da yana karatu in huwa sunnatu bil julusi dan wannan shine abin da aka so mustahabi ne idan mutum zai zauna ya kalli al'ibla haka malaman fiqh suka faɗa illa inda darurati sai dai in a wajen larura wa bi barakati du'a'il muslimina da albarkar addu'ar kuma musulmi fa innal musra la yakhlu anil ubadi wa anil khairi ma'ana idan musulmi za su yi addu'a suna kallon gabar ko sai kai ya ɗalibin ilimi ne kai karatu ka rinka kallon gabar to in Allah ya jarabe ku kuma makarantar taku ba gabar in ce kallo ba kwasan yadda za ku ke nace kuma fuskantar gari din nan da aka ce bayan Allah suna yawaita ko al'ubbad la ya kulu an al'ubbad wa an alkhairi garin a bara a rasa masu yi Allah bauta da ma bauta alkhairi ba da zahiri mabayyanin abu dai anna abidan min al'ubbadi da ala hufin laili wannan mutumin da yake kallon wannan gari ake karatun to an dace ne ina jin wani mai bauta ya masa addu'a yace Allah ya albarka wannan dalibin ilimi saboda ya dace da addu'ar wannan bawan Allah malam yace فينبغي لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسنن ya kamata ga ɗalibin ilimi kada ya sakaci da ladabban karatu da sunnoni da musabbai fa inda man yatahawanu bil adabi duk wanda yake sakaci da ladabban karatu da ake faɗa yuwamu as-sunan to za a haramta masa sunnonin ba ladabban ma ya watsar da su to zai da sunnonin fa man tahawanu bi sunan ilmal fara'ida to wanda yake sakaci da sunnoni kuma an an kada ba ce sunna ne to za ma a haramta masa farillar ma sai ga ba dole bane amma ta hawa bil faraidi turimal akhirata wanda ko yake sakaci da farilla to lahiran ma ba a haramta masa to anan gurin da wannan bayani ne yake ikhtiyabin sa ne da fahimtar su a wannan zamani amma babu nasi da yazo karawar cewa in zaka karatu dole sai ka kalli alƙibla kuma babu nasi da yazo cewa wai dole sai ka fuskanci garin da kake yi amma wannan da cikin zamanin su da irin abin da suke a lokacin su yake ba mu labari wa yanbaghi an yuksira salata wa yusalli salatul khashi'in dalibin ilimi ana so ya yawaita yin sallah kuma in yin sallah rinka sallah irin ta masu tsoron Allah kada a ga dalibi yana sallah yana waiwayi don gaskiya mai sallah yana waiwaye bai da kushu'i to kai da kake zuwa makaranta da littafi a tattare da kai kullum in baje an tafsir salatu wa salli salatu khashi'in yayin ta yin sallah da daddare na fulfuli in Allah ya ce mu ce ka kana tashi ka sallah farilla kai nafila kafin farilla bayan farilla kai nafila sauransu fa inna zalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi wannan zai zama taimako ne a gare shi ala tahsili wajen neman karatu wa ta'allum da tara ilimi shine a tahsil wa ta'allum da neman ilimi yace wa shittu li shaykh al-jalil az-zahid al-hajj najm ad-din umar ibn muhammad an-nasafi ga wata waka nan da aka mun daga wannan malami Allah ya masa rahama كل الأوامر والنواهي حافظة وعلى الصلاة مواظبا ومحافظة واطلب علوم الشرع واشهد واستعن بالطيبات تسر فقيها حافظا واسأل إلهك هزة ومن وان واسأل إلهك هزة هز حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظا كل الأوامر والنواهي حافظة كزمنت mai kiyayewa dangane da umarni da hannu shine kullum awamiri wanda wa hafiwa ka kwatanta abin da aka umarce ka kuma ka nisanci abin da aka hane ka wa ala salati muwaziban wa muhafiwa kuma ka zaman ce mai dawwama a kan sallar ruwa gaba kenan wa muhafizan ko mai kiyaye wannan sifar ɗalibi na kwarai kenan kullul awamiri wan nawahi hafiza wa ala salati muwaziban wa muhafiza واطلب علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات تصر فقيها حافظا واطلب علوم الشرع كجيك من علمي شريعة كذلك من علمي wajahad kuma kai kokari ijtihadi ke wasta'in kuma ka nemi taimako bi tayyibati da cin halal bi tayyibati da cin halal kada dalibin ilimi ya same ka da ɗiban haram da kama ba an ji an yi wata cewa cewa an baka wasu kuɗi a kan kun je kun ce kai da mu gyara su wallahi karatu ba zai zauna ba yawwa ita ce magana ta gaskiya واستعن بالطيبات تصرف فيها حافظا idan ka taimaki ka nemi taimakon ubangiji da cin halal da neman halal to za ka zama tofa kihi mafi kiyaye dokokin Allah kuma mahaddaci hafizan wasan ilahaka hibza menene hibza hibzika ragiban ka roki Allah ya tsare maka haddaka ragiban fi fadlihi kana mai kwaɗayin falalar Allah Allahu khairun hafiza lalle Allah shine mafi wato mafi alkhairin ciyarwa aqiu wa jiddu wa la taksalu ku yi wa Allah da'a ku yi himma shine wa jiddu daga jaddu jiddu wa la taksalu kar ku kasala wa antum ila rabbikum turja'un ku masu komawa ne zuwa ga ubangijinku duk waka mutumin ne aqiu wa jiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un ku yi Allah da'a ku himma kada ku kasala ba a san ɗalibi ya zama mai kasala bai san karatu sai yawan bacci aka ce duk wanda kaga kullum bacci kullum bacci to wannan dama ka tsaya shi bola kawai ina wa antum ila rabbikum turja'un kun ku tuna za ku koma ga Allah wala ne ne wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan min al-layli ma yahja'un kaji ko kaji mu dacewa malam wala tahja'u kalmar taja'u wala ta namu ke ku daina yawan bacci fa khiyaru wara kalilan min al-layli ma yahja'un kaga na aya ce ai zababbu a cikin halitta su ne masu yin bacci kaɗan da dare amma mutum ya zama su bacci ɗauba ina ko ba ka bane kullil awamiri wan nawahi hafiza وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا واطلب علوم الشرع واجهد واستئن بالطيبات تسر فقيها حافظا واسأل إلهك حفظ حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظا أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون ولا تهجعوا فخيار الورى قليلا من الليل ما يهجعون وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك